تمنع من شيء حتى توجد له بديلا ولا تسد طريقا حتى تفتح آخر وإلا تحقق فيها وفي رعاياها قول القائل ألقاه في اليم مكتوفا فقال له إياك إياك أن تبتل بالماء ومنع ومنع العادات من الفخر والإسراف فحل محلها التواضع والاتفاق والإنفاق في سبيل الله فلا يهدم الإسلام إلا ويبني ولا يحرم إلا ويحلل ولا يضيق إلا ويوسع حتى صار من أعظم قواعده المقررة ما ضاق الأمر إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق عباد الله إن المنصف يعرف أن معظم القرارات الحكومية بهذا الصدد وغيره صائبة لكنهم يخطئون في اختيار التوقيت والتنفيذ كان ينبغي أن تكون الأولوية تسهيل حياة الناس والتخفيف من معاناتهم والاجتهاد في خلق الوظائف والفرص وجذب الاستثمارات وإحياء الشركات المعطلة لا إغراقهم في المشاكل والزيادة من معاناتهم ننصح ولاتنا إزاء الحادث بالأمور الآتية أولا الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية قدر استطاعتهم فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها والاستفادة من وسائلها وتعاليمها في معالجة القضايا الاجتماعية كالفساد والفقر والمخدرات والتمرد المسلح ثانيا اختيار الوقت المناسب لتنفيذ القرارات حتى لا يقع الناس في حرج شديد أو يثوروا عليه ثالثا التدرج في تنفيذ القرارات وتطبيق الأحكام فإن النفس البشرية إذا ألفت شيئا صعب عليها تركه الرابع والأخير إيجاد بدائل مناسبة وفورية وفي مثل هذه الحالات ينبغي أن يسبق قرار الإخلاء ينبغي أن يسبق قرار الإخلاء هذا بناء أسواق جديدة أو تخصيص أماكن بديلة للتجار والحرفيين المتضررين من القرار أذكر نفسي وإخواني وولاتنا قوله عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى كنت ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفر الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأحمد الله تعظيما لشانه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه godiya ta tabbata ga Allah mai hikima cikin abin da ya san'anta sannan gwani masani akan sha'anin halittunsa wanda yake faɗa cikin littafinsa mai tsarki ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir shin wanda ya halitta bai san abin da ya halitta ba bai san abin da ya fi dacewa da shi ba bayan shi ne gwani masani mai labartawa sannan allatifu shi allah madaukakin sarki shi ne mai tausasawa tsira da mace su tabbata ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake faɗa wa sahabbansa lalle an aiko ku ne ku kasance masu sauƙaƙewa ba ku kasance masu tsanantawa ba da kuntata ku tsira da mace su tabbata ga alayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa waɗanda ba su canza ba har suka haɗu da Allah madaukakin sarki bayan haka bayan Allah lalle yana daga cikin abin da addinin musulunci yake banta da shi a barin sauran addinai yana daga cikin abin da yake bambance shari'ar musulunci sauran shari'o'i da tsare-tsare ash-shughul wal ihata wato ita shari'a ce da tsari ne da ya game rayuwa gabaki daya babu wata matsala ta rayuwa ta fita a cikin shari'ar musulunci ko kuma ya zamanto addini na Allah madaukakin sarki bai bada mafita a kanta ba dukkan bukatu na mutane na duniya su da lahira su na kusa da na nesa duka an yi musu tanadi a cikin wannan shari'a ta Allah madaukakin sarki yaya ba za ta kasance haka ba bayan dukkan hukunce-hukuncenta da tsare-tsarenta da aƙidu daga Allah madaukakin sarki suke da shi kuma allah wani ne masani labartawa sannan ma'abucin hikima babu wani abu da zai yi wani ya ci gyaransa subhanahu wata'ala kamar yadda ya gabata Allah yake cewa Allah ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir shin wanda ya halitta bai san hakikanin abin da ya halitta ba bayan shine gwani masani mai labartawa subhanahu wataala to inda Allah madaukakin sarki ya san abin da ya halitta sai ayi kokari ko kuma ya zama wajibi a sallama wa Allah madaukakin sarki a jira a dukkan bangarorin rayuwa bai kamata wani yayi wani abu ba sai idan akwai haske daga Allah madaukakin sarki rayuwar mu ta yau da kullum a cikin addinin mu da siyasar mu tattalin arziki zamantakewa kar ayi komai sai abin da Allah madaukakin sarki ya ce ayi idan har muna amsa sunan musulunci da gaske bayan Allah masu daraja yana daga cikin ka'idoji tabbatattu sanannu wajen malamai da ɗaliban ilimi da cikin shari'a ta Allah cewar at-tasarrufu fi ar-ra'iyyati manutun bil maslaha wai duk abin da shugaba zai a cikin mutanensa zai aiwatar to sai ya duba maslaha su sai ya duba wannan abin zai amfane su ko zai cutar da su in ba haka ba haramun ne ya aikata wannan abin sannan suna faɗa haithu wujidatil maslahatu fa thamma shar'ullah duk inda aka samu maslaha wani abu da zai amfanar da mutane to wannan abin shine ya dace da shari'a ta Allah subhanahu ta'ala. shi yasa duk wani abin da za a yi za a aiwatar akan mutane to dole idan an duba an ga akwai cutarwa kansu wannan cutarwa ta gama gari in wannan abin zai cutar da mutum ɗaya mutum biyu ne dubban mutane za su amfana ɗaya da biyu nan za su yi haƙuri amma idan abin zai cutar da galibin mutane shi kuma shugaba zai yi haƙuri da aiwatar da wannan abin allah madaukakin sarki da ta damu domin su jagorori ujara lil'umma wato ababen jinga ne bayi ne na al'umma aiki suke yi wa al'umma shi yasa ake biyan su daga cikin baitul mal to inda aiki kake yi wa mutum kai ba za ka zo ka faɗa mai ga abin da ya kamata shi yayi ba inda shi ya dauko ka yace kai mai kai mai kaza ina da bukatu kaza da kaza da kaza da kaza ga yadda za a warware mun nawa zan biya ka ga abin da zan biya ka to kaga baya dacewa da yamma ka dawo ka zo ka samu mai aiki ya canza maka abin da kuka yi alkawari babu wanda zai yi da hakan Allah madaukakin sarki da tadda to haka shugaba yake Abu Muslim ya shiga wajen muawiya ibn abi sufyan wata ran yace marhaban bil ajil yace ko kuma aminci na Allah madaukakin sarki ya tabbata ga dan jinga boyi boyi bawa na al'umma wasu daga cikin fadawa na muawiya ibn abi sufyan abin bai musu dadi ba sai yace musu guban shi huwa ahad huwa adra bima yaqul shi ya fi sanin abin da yake fada wannan abin da ya fada din haka yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka sannan shugabanni wakilai ne na al'umma shi ma wakili baya canza abinda aka wakilta shi akai kuma an ba su amana ta addinin mutane amana rayukansu amana dukiyoyinsu amana mutuncinsu da hankulansu Allah madaukakin sarki zai tambaye su akai a mun sani ababe sun faru masu yawa a cikin waɗannan kwanaki namu akwai umarni da aka bayar da cewar mutane su bar gefe-gefe na hanyoyi waɗanda suka ba da umarni ga waɗannan da suke aiwatar da kasuwanci da sana'o'i su ne waɗanda suka mallaki wannan wajen wato waje ne na hukuma mutumin da ya mallaki abu kuma ba a ce mai me yasa yi kaza la'alla sai dai a ce ya kamata ka yi kaza ya kamata ka yi kaza dama duk waɗannan wajaje wajaje ne na wucin gadi duk da jagorori suna da haƙƙi su karɓo istirja su karɓo duk abin da yake nasu amma wannan ya sababa ababe ya sababa hasara da yawa ya sababa wa mutane a wato wasu daga cikin sana'o'i da kasuwancin sun mata fike ne wani kafin ya juya ya samar da wani waje ya cinye jarin ga baki daya a daidai lokacin da mutane ya kamata a ce an ƙara musu akan abin da yake hannunsu kaga bai kamata a ce an yi wani abu kuma da zai sabbaba tafiyar abin da yake wajensu ba duk da dai ya kamata mu tabbatar da gaskiyar cewa shi kayan aro dama kamar yadda hausa suke faɗa baya rufe katara duk lokacin da aka ce mutum ya bayar to fa ba a zalunce shi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu Allah madaukakin sarki ya dace ya mana shirya dan uwa ya kamata mu dinga daukan darussa dangane da irin waɗannan ababe da suke faruwa shi ne amfanin hankali shi ne amfanin karatu da muke na farko kamar yadda aka ji al'ariyyatu mustarja'a shi kayan aro dama akwai lokacin da za a zo a ce mutum ya dawo da shi duk mutumin da yake amfani da wani abu da yake na aro ya kamata shi ma ya kasance mai lissafi kullum akwai wani bawan Allah wata abuwa Abuja yake ce mana kaga wannan wajen za ka ga mutanenmu sun zo sun zauna mutanen kudu sun zo sun zauna in yamurai kabilar Igbo ce amma su a hankali za ka ga sun tara dukiyar da za su bata sun san nan za a iya tashi su wata za su tara dukiyar da za su je su gina shaguna su gina gidaje su gina ababe duk da aka tashe su wannan suna da wasu ababe a can yace amma za ka ga mutanenmu suna da wadata su ba su da irin wannan lissafi wannan misalin ba dole ne ya kasance ya yi daidai da mu yanayin da muka tsinci kanmu ba amma ina faɗa mana shi ne domin mu gyara wani daga cikin tunanin da muke yi da yawa yawan lokuta za ka ji ana cewa an kori mutanenmu a kudanci an kona musu kasuwa an kona musu kaza to galibi gaskiya irin wannan kuskuren shi ne yake faruwa domin idan ka mallaki waje da takarda ka mallake shi ka shiga dukkan ka bi dukkan matakin da ya kamata a ce ka mallaka ba gwamnati ba kowa ne babu yadda iya da kai sai dai a lokacin a zo a yi maganar diya ba wai a yi maganar tashi a nan a bisa dole ba ko kuma tashi a bisa tilas zalunci zai iya shigowa amma in dai doka za a bi babu wanda ya isa ya zo ya karɓi wannan abin a wajen kallon madaukakin sarki da kan mu sannan daga cikin irin waɗannan darussa mun san cewar haƙƙi ne duk wanda yake da abu in ya baka aro yana da dama ya zo ya ce ka bani wannan abu to amma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sunnarsa tunda mu musulmai ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu yace rahimallahu ra'an samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada annabi yace Allah ya ji kan ɗayan mutum uku ce mutumin da yake mai saukin kai lokacin da zai siyar mai saukin kai lokacin da zai siyar sannan mai saukin kai lokacin da zai biya bashi mai saukin kai lokacin da yake kokarin a dawo mai wani abin haƙƙinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da wannan ya kamata a ce mu ma dinga ganin ana aiwatar da irin waɗannan ababe daga jagororinmu su kasance masu cutatawa su ma wajen neman haƙƙoƙinsu ko kuma wajen neman abin da ya kasance na hukuma Allah madaukakin sarki ya datar da mu sannan a cikin musulunci akwai abin da ake kira fiqhul bada'i wato fiqhu na samar da canji duk lokacin da ka hana abu to dole ne a wannan gurbin mutane suna da bukatarsa dole a samar da wani abu duk lokacin da aka haramta abu musulunci baya zuwa ya haramta kaza kawai ya wuce a ci gaba da tafiya a'a in aka haramta sai an halatta wani abu daga jinsin wannan abin da aka haramta duk abin da ka sani haram a duniya malaman musulunci suna cewa akwai kwatankwacin sana halal an haramta zina aka halatta aure an haramta riba da garare da sauran kasuwanci da suke akwai zalunci ga mutane sai aka halatta kasuwa wacce ta cika sharuɗa kamar yadda aka karanta a cikin littattafai na addini na Allah subhanahu wa ta'ala kaga ya kamata a ce lokacin da aka ɗauke mutane aka tada su daga waɗannan wajajen duk da ba nasu bane kuma wanda ya tada su yana da haƙƙi ya tada su dama kayan aro ne amma an riga an saba an riga an tafi lura da yanayin da ake ciki ya kamata gabanin ma a gabatar da wannan a samu musu wajaje a ce can za a koma ba kawai ya daga mutum ba bai san kuma ina zai sake koma ba a wannan yanayin da ake ciki bayan Allah kamar abin akwai gyara a ciki Allah subhanahu wataala ya shirye da saboda haka musulunci baya rusawa sai ya gina sannan baya haramtawa sai ya halatta baya hanawa sai ya samar da mafita duk lokacin da aka zo aka haramta munanan al'adu da ɗabi'u duk za ka ga addinin musulunci ya ce karfi kaza guda ku yi kaza malamai suna cewa al'adu da ɗabi'u da musulunci ya samu cikin larabawa a jahiliya ya ce ya mu'amalance su ta fuskoki uku akwai al'adun da aka tabbatar da su wanda sun zama tuma daga cikin ɓangare na addinin mu na fikihu diya raƙuma ɗari daga ina aka samu tun daga wancan lokacin gabanin zuwa musulunci haka larabawa suke bayarwa to musulunci ya zo sai ya tarar al'ada ce ba ta ci karo da karantarwarsa ba sai ce a ci gaba da tafiya a kai akwai al'adun da aka musu kwaskwari ma domin wani ɓangaren su yana da kyau wani ɓangare ba shi da kyau sai aka kore abin da ba shi da kyau aka tabbatar da abin da yake da kyau akwai kuma al'adun da aka rushe su domin kwata-kwata ba za su karfi gyara ba dama ba su da kyau tun tushensu musulunci ya kore su to ya kamata a ce mu dinga amfani da irin wannan fikihun da irin wannan mahangar a cikin jagoranci babba da kuma karami Allah madaukakin sarki da ta da mu Allah shirye da mu bayan Allah lallai duk mutumin da zai adalci ya san cewar irin waɗannan ababe da hukumomi suke zantarwa wasu da suka yi kama da su ya san tushen abin yana kan hanya amma galibi akan samu kuskure wajen aiwatarwa da kuma zaben lokacin da za a aiwatar galibi ba su cika zaben lokacin da za su aiwatar da ababe ba gaskiya ba su cika la'akari da yanayi na kunci da mutane suke ciki ba Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu duk da za ka samu da yawan al'amuran idan ka zo tushen abin yana da kyau tama waɗannan hanyoyi ne bai kamata a ce an samar da irin waɗannan ababen ba kai bai kamata su zama wajaje na sana'a ko wajaje na kasuwa ba amma bisa la'akari da an taho an ɗebo wannan kuskuren tun shekaru masu yawa to ya kamata a ce an shigar da hikima wajen warwarewa tunda mutane ba su suka yi kuskuren ba waɗanda suka yi jagoranci a baya su ne suka yi kuskuren tun daga farko ba a tanadar wa mutane wajajen da zai kasance suna da mafita a kai ba Allah madaukakin sarki ya datar da mu to kaga bai kamata a jibga musu kuskuren su kadai ba tunda hukuma ma tana tana da kaso a cikin wani bangare a cikin wannan kuskuren Allah subhanahu wataala ya datar da mu muna nasiha ga kawunan mu da waɗanda Allah maɗaukakin sarki jibinta masu al'amuranmu da nasiyoyi kamar haka. Mu dinga lizimtar a hukunce-hukuncen shari'ar musulunci gwargwadon iyawanmu. Mun mu ma a rayuwar mu ta yau da kullum a cikin gidajenmu da sauransu ba ma bin shari'ar musulunci ɗari bisa ɗari saboda haka ba za ka zo ka ce shugabanninka su ma sai sun bi shari'ar musulunci ɗari bisa ɗari ba kai ma idan ka faɗi wannan lalle ba ka yi adalci ba. Saboda haka sai dai mu kira kanmu da ƙadarar istita'a gwargwadon abin da za mu iya Allah ya gafarta wa malam Jafar yake cewa duk mutumin da Allah madaukakin sarki ba shi jagoranci a cikin kasashe irin namu da ba shari'ar musulunci yake yi ba idan ya samu daman aiwatar da shari'ar musulunci kashi 10 bisa 100 yayi kashi 8 sai Allah ya kama shi akan biyun da ya bari yana da dama kashi 40 yayi 30 sai Allah ya kama shi akan 10 amma Allah madaukakin sarki ba zai kama shi akan abin da ba zai iya ba abin da yafi karfin sa Allah madaukakin sarki shi da saboda haka mu dinga koya daga cikin shari'ar musulunci da dinga tuntubar masana hukunce-hukunce na Allah subhanahu wa ta'ala domin idan ka ce akwai dokar ƙasa dokar ƙasar binta ake yi a cikin ƙasar kowa ya sani ba binta ake yi ba saboda haka koma a dinga tuntuba ya ya kamata a ce an yi wannan ya ya kamata a ce an yi an yi kaza mai Allah madaukakin sarki da manzansa suka tanadar akan sha'ani na kaza da kaza to insha Allah la khaba man istakhara wala nadima man istashara kamar da larabawa suke faɗa duk wanda ya istikhara ba zai tabe ba sannan duk wanda yake neman shawara shi ma ba zai taɓa yin nadama ba Allah madaukakin sarki shiri da saboda haka da a ce za a ɗauka daga shari'ar musulunci yadda za a magance irin waɗannan matsaloli na zamantakewa cin hanci da rashawa talauci ƙwayoyi da maye da sauran tawaye da ake yi addinin musulunci duk ya magance irin waɗannan ababen sannan ƙasashe na turawa ba su iya magance waɗannan ababen a wato abin da yadda ya kamata ba su kai matakin da ya kamata a ce an kai ba su ma kasashensu ana wannan shaye-shayen duk da bai kai namu ba wasu daga cikin bangarori na wajajen nasu akwai cin hancin duk da bashi da yawa sannan talauci da talakawa duka akwai shi gwargwadon irin nasu sannan tawayen a wasu wajajen bangarorin nasu akwai an yi kokarin haramta giya shekaru da yawa a baya a kasar amurka sai da aka kashe kusan mutum 300 sai da aka kashe dukiya mai tarin yawa aka daura mutane masu tarin yawa bayan shekaru uku aka janye wannan dokar domin sun ga ba za su iya ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan alquran barkacin shari'a ta Allah madaukakin sarki a cikin shekaru kadan aka raba larabawa da giya har yau suka rabu da ita sai lalatattu kadan daga cikin su waɗanda suke shan giya jiya so suka dawo yau da suka kama mai shan giya za su sayar mai da haddi za su dake shi kamar yadda yake zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shugabannin su koma ta yaya addinin musulunci ya magance sha'anin maye a wancan lokacin sai a yi amfani da irin waɗannan hanyoyin amma irin waɗannan hanyoyi nasu da suke bi lallai ba za su iya magance abin yadda ake so ba Allah madaukakin sarki da tadda domin sirrin abin shine yana ga dan adam da zuciyar dan adam Allah da ya halice mu shi ya san abin da yafi dacewa da mu shi ya san yadda zai magance lalacewar zakatan mu to sai a koma zuwa ga Allah madaukakin sarki a samu haske daga gare shi ya zamu mu'amalanci wannan mutum ka rabu da abin da suke faɗa sun san ɗan adam sun san motsin ɗan adam sun san sirrin na ɗan adam ƙarya ne har yau a su ana kashe-kashe har yau a su ana ta'addanci har yau ana zalunci ana ababe da yawa ɗan adam ba za ka iya raba shi da waɗannan ababen ba Allah madaukakin sarki ya dace da mu sana abu na biyu yana da kyau a dinga zaben lokuta da za a aiwatar da ababe duk yadda abu ya kai ga kyau akwai maslaha ga mutane maslaha ga jiha maslaha ga ƙasa amma a duba lokacin nan ya dace a ce an aiwatar da wannan abun ko kuma ya dace ko kuma akwai lokaci da ya fi dacewa a ce an aiwatar sai su duba in yanzu za a yi sai in kuma ya dace a jinkirtar da wannan abun sai a jinkirtar da shi tunda ba Allah bane ya saukar da alkur'ani ya ce dole a cikin wannan watan za a yi kaza Allah subhanahu wataala ya datar da mu sannan domin kada mutane su fada cikin kunci ko kuma wannan ya sababa wata fitina a wasu lokuta na kusa da ƙarshe shari'ar Allah madaukakin sarki ta zo da tadarruj to bi mataki mataki haka sallah ta zo mataki mataki raka biyu aka ce ayi da farko aka zo aka saukar da waɗannan salloli hamsin aka rage har aka zai rage zuwa biyar hadisin da aka sani mai tsayi suka tabbata a haka azumi ya zo mataki-mataki fara azumin ashura aka yi uku kowane wata sannan aka zo aka tabbatar da azumin watan ramadana sai aka shafe wajibcin waɗancan haka zakka sai da karantar da mutane sadaka suka iya kuma yasa shugabanni a yanzu wani lokaci kawai sai a saukar da abu a ce za a yi shi allah da ya halicce mu ga yadda yake ne yake yin al'amura to ya kamata mu ma mu koya daga irin waɗannan ababe Allah subhanahu wa ta'ala da tattalin sai abu na ƙarshe a samar da canji duk lokacin da za a yi ka ɗauke mutum daga nan ka ce mai to koma can ka haramta ka za a ce to ga irin wannan abin daga jinsinsa an halatta an hana mutane ka za a ce a buɗe musu wata ƙofa don babu yadda za a yi alƙahu fil yammi maktufan fa qala lahu iyyaka iyyaka an tabtalla bil ma'i a jefa mutum a daura hannayensa a cikin ruwa kuma a ce idan ka jike ka shiga uku wani san dole zai jike an ɗaura hannayensa ka ma jefa shi a cikin ruwa ka ce ka yi jike to kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ya kamata tun da dai mun kasance mu musulmai jagororin musulmai ne galibin waɗanda suke cikin waɗannan garuruwa irin namu musulmai ne ya kamata a ce mu dinga waiwayan abinda Allah madaukakin sarki da manzansa suka karanta abinda zai kasance maslaha gare mu gabaki da Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah shirya dan mu da shugabanninmu Allah mana mafita a gabaci da Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga fitintunu waɗanda suka bayyana da waɗanda suke boye Allahumma inna na'udhu bika min al-fitani ma zahara wa minha wa ma batan rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله استووا ترصوا ولا تختلفوا الله أكبر. سبحان الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الله أكبر صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحية لله السلام اللهم صل على اللهم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله